ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة محمد لا زال أهدنا في بيان أن أعظم أمانة استرعان الله إياها ألا وهي تربية الأبناء على كتاب الله وإن من أجائب هذا الزمان أننا نرى أولادنا يحيون تعليمهم الدنيوي حياة شديدة ويهتمون بمستقبلهم الدنيوي اهتماما عظيما ويكون تقصيرنا ظاهرا في تعليمهم الأخروي القرآني فمن أين أتت هذه المشكلة ولكل داء دواء ولكل مشكلة أسباب المشكلة عند العلماء أم المشكلة عند الآباء أم المشكلة عند الأولاد أم المشكلة عند الحكومة لذلك إذا أردنا تغيير هذه الأقلية وتحقيق الغايات حقا فعلينا أن نجيب على هذه الأسئلة متتاليةً عباد الله ومع قلة علمي وبحثي ومع معرفتي بالو... معرفتي بالواقع وخبرة سنوات فإن المشكلة الأولى تقو على عاتق الآباء وإليكم الهجج والبراهين الدليل الأول المسؤولية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته متفق عليه فالأب هو المسؤول الأول والأخير عن ابنه لا العلماء ولا الحكومة ولا الأولاد فألا كل أب أن يعرف هذا قبل أن يفوت الوقت وسيسأل عنها لا محالة أمام الله تبارك وتعالى الدليل الثاني الإحمال والتفريط وهو تقصير والتغافل والتهاون بأمور المدرسة الإسلامية وأخذ مثالين صريحين المثال الأول أننا نشدد على أولادنا إذا غابوا عن المدارس الحكومية ولا نشدد عليهم إذا غابوا عن المدارس القرآنية المثال الثاني عند مرض أحد أولادنا نسرع للمدرسة الحكومية لنخبرهم أما المدرسة القرآنية فلا نخبرهم حتى ولو باتصال أو رسالة الدليل الثالث التفضيل في الخدمة والنفقة وهذا واقع لا ينكر فتكاليف المدارس الحكومية أكبر وأعلى ومع ذلك نوفي بأحدنا فيها ولا نوفي بأحد المدارس القرآنية والأبناء يرون ذلك بأعينهم فينشأ في قلوبهم التقليل من شأن المدرسة القرآنية عباد الله والخدمة الحقيقية تكون عند بداية السنة الدراسية حيث نبذل جهدنا في الرسوم الدراسية واللباس الجديد والأدوات المدرسية ولقود الفطور والاستراحة ولكن عند العطلة الصيفية مثل وقتنا هذا يشعر الأبناء أن القرآن ليس له مكان في حياتنا فيكرهون المدارس القرآنية أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه عباد الله إن القرآن هو سبيل النجاة والعزة قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوا أولادكم اجعلوا للقرآن في بيوتكم مكانة وتابعوا أبناءكم في حفظه وتعلمه كما تتابعونهم في دروسهم الدنيويه فوالله لن تجدوا بركة في أولادكم إلا بالقرآن bayan haka ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa har yanzu bayanin mu bai gushe ba akan bayani akan wata babbar amana wadda Allah madaukakin sarki ya rataya ma uwaye a kawunansu ba wata amana ba ce cewa sai tarbiyyantar da ɗiyanmu a kan littafin Allah mai girma wato alkur'ani sannan yana daga cikin abin mamaki a wannan zamani wanda ga hili yake muna ganin ɗiyanmu suna raya karatunsu na duniya sama da yadda suke raya karatunsu na lahira sannan akan idanmu ne 'ya'yanmu suna raya karatunsu na duniya rayawa mai tsanani kuma suna son shi so mai tsanani sama da karatunsu na lahira sannan akan idanmu ne ɗiyanmu suna ganin cewa ci gabansu gabaɗai yana a cikin karatunsu ne na duniya sannan kuma suna baya mahimmanci mai girma sama da karatunsu na lahira sannan haka yana faruwa ne wanda bai buƙatar dogon bayani a kowane ɗaya daga cikinmu cewa sun hisan karatunsu na duniya na makarantar boko sama da karatunsu na lahira na alkur'ani mai girma to ya kamata mu tambaye kanmu mi yasa ga alkur'ani mai girma ga inda ake koya shi amma 'ya'yanmu suka hisan karatun duniya kuma sannan suka hi kyamar karatun lahira saboda duk ciwon da ka sani yana da magani sannan duk matsalar da ka sani akwai sababin da ya jawo wannan matsalai to matsalai abin tambaya shine matsalar tana daga wajen malamai ne ko ko dai matsalar tana nan daga wajen iyaye ne ko ko dai matsalar tana nan daga wajen ɗiyan namu ko ko matsalar dai tana daga ɓangaren hukuma ne wannan matsala a cikin wannan hudun dole sai an samo inda asalin matsalar yake don shi yasa idan dai muna son ɗiyanmu su dawo suna son karatun alkur'ani sama da karatun boko na ekwal to lalle dole sai mun nemo daga ina ne matsalar ta taso cikin wannan hudun daga malamai ne daga iyaye ne daga ɗiyan ne ko kuma daga gwamnati ne ya koyan uwa musulmi idan dai muna son mu sauya ma 'ya'yanmu wannan tunanin kuma muna son mu cimma gashi muna son mu cimma abin da muke bukata to lalle dole sai mun ba da amsoshin wannan tambayoyin ɗaya bayan ɗai ya koyan uwa musulmi a iya bincike da iya sanin da muka ma inda muke rayuwa kuma da iya ƙwarewa wadda malamai da dama suke da ita game da koya ma 'ya'ya karatu na alkur'ani mai girma to muna ganin cewa matsala ta farko tana rataye ga kawunan uwaye sannan saura su biyo baya sannan tare da haka nan akwai dalilai masu yawa amma ko za mu harawa da dalilai wanda suka yi kowane mahimmanci hammuje ga dalilai wanda suke da sauki dalili na harko ko cewa wannan matsala tana a kawunan uwaye a harko kahin wasu su biyo baya shine uba yana da kyawu ya sani cewa shine ke da inci akan ɗan shi a harko sama da kowa wanda ka sani wannan ɗa'uku shi ke da inci a kan ɗanshi sama da malam shi ke da inci a kan ɗanshi sama da ɗan nashi sannan shi ke da inci a kan ɗanshi sama da gwamnati dalili haka ko hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda duk malama hadisi sai yin ittifaki a kan shi wanda manzan Allah yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i an ra'iyati dukan ku gaba ɗai Allah ya ba ku kiyo na 'ya'yanku kuma Allah sai ya tambaye ku akan wannan kiyon wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba ku kaga Allah ba cewa ya ba ya ba malamai kiyon 'ya'yanku ba cewa ya ba ya ba gwamnati ba cewa ya ba ya ba ɗayan a'a kai da Allah ya ba ɗan to kai ne farko makiyayin wannan ɗan wanda kai ne za ka kula da wannan ɗan sama da duk wanda aka zana wannan mutanen guda uku kenan da haka ya koyan wa musulmi yana da kyawo duk uba ya sani cewa shi ne mai inci na farko kuma shi ne na ƙarshe a kan ɗan shi ba wai malamai ba sannan ba wai hukuma ba sannan kuma su ba ɗiyan ba karan kansa ba kenan da haka yana da kyawo kowane uba da ya sani tun kahin lokaci ya ƙure mashi idan ka gani ɗanka ya yi son wannan karatun na boko sama da karatun shi na makaranta to akwai matsala daga gare ka wadda tassa ya yi son wannan karatun sama da karatun shi na alkur'ani mai girma sannan kuma ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye ka akan wannan karatun na alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki ba zai tambaye ka ba akan wannan karatun na boko na ɗan naka wannan matsala ita ce matsala ta harko wadda cewa akwai uba wanda yana tunanin cewa ba shi ne mai inci na harko ba akan samun karatun ɗan shi na alkur'ani mai girma ya koyan uwa musulmi dalili na biyu da yasa ɗiyanmu suke raya karatunsu na boko suke son shi so mai girma sama da karatunsu na makaranta shine cewa matsalan mu uwaye mun yi sakaci da karatun ne na makaranta sannan karatun na makaranta muna ƙasƙantar da shi ne ta hanyar da ba mushin cewa muna ƙasƙantar da shi karatun na makaranta sannan karatun na makaranta muna gafala akan shi ne akan wasu abubuwa na duniya sama da yadda ba mu gafala da karatun na bu mu ɗauki misali ɗabi wanda ga hili suke wanda ƙalƙashinsu ana iya samun misali wanda ya kai hamsin wanda matsaloli ne daga ɓangaren uwaye misali na harko duk lokacin da ɗanmu bai ta yi ekwal ba muna tsananta bincike sai mun shi mi yasa bai ta yi ba sai mun shi da bai ta yi ba ina ya tahi sai mun shi kuma da bai ta yi ba mi yake gaba ɗayanmu muna tsanantawa muna tsanantawa kan haka ne amma idan ɗiyanmu suka yi hashin makaranta ta alƙur'ani mai girma to ba mu tsananta bincike cewa da bai tai makarantar nan ba ina ya tai da bai tai makarantar nan ba mi yayi da bai tai makarantar nan ba mi yake yi koko ina ya tai ɗaiɗai ne a cikin mutane wanda suke tsanantawa akan haka nan amma dirar da baka je ekwal ba ɗiyan da kansu wallahi ɓoyewa suke ba su san uwayen su san cewa ba su tai wannan makarantar ba amma radda ba su ta yi makaranta alkur'ani ba ku a ƙoha gida suke wasanni sannan misali na biyu duk lokacin da 'ya'yanmu suke rishin lahiya suna gida suka ce ba za su ji ikwal ba ba za a yarda ba cewa bai lahiya sai an ce ƙarya ce kake don kakkata ikwal dole sai an ga ɗan ya kasa ne e da gaske bai iyawa sai ake yarda cewa bai lahiya amma akwai wanda ko bai lahiya cewa ake ka ta yi haka nan in ka kasa sannan ka dawo amma duk lokacin da yaro yake gida lokacin makaranta ne ƙarya suke su ce ba su lahiya saboda idan suka ce ba su lahiya sun san cewa za a yi kwanta haka warke ko ko zamana haka warke sannan kuma idan ekwal ce idan ɗan bai lahiya idan bai ta ba gaugawa muke muje ikwal in sanar da su cewa wana wane rashin lahiya ce ta sa'ad bai zo ba amma makaranta yaro zai iya shekara bai zo ba wallahi ba a je aka ba malar labarin me yasa wannan yaron bai zo ba to kaga su ɗiyan suna kallo yanda muke yi tsakanin ikwal da makaranta saboda ɗiya ne wanda ka ahe su amma abin da suke hankalta tana ya ba ka hankalta shi suna gane cewa idan abin ya shahi ekwal hankalinka na tashi amma abin idan ya shahi makaranta hankalinka bai tashi to sai su gani bari su so wannan ekwal so na hakika sama da mi sama da makaranta ya kuyan uwa musulmi wani ma idan ɗan shi bai lahiya idan bai ta da kanshi bai gayi kaga akwai waya wadda yana iya kiran mala akwai lambar mala ya gaya mashi bai kira sannan akwai saƙo wani wanda zai wucewa shi ya gaya ma malam ka baya saƙo ya shi ya gayi to duka ba a yin haka to amma sai yaro ya gani idan ekwal aka ce ana neman uwayen yara ƙarhe tara aka ba su randebu za su zuwa ƙarhe takwas su cika wajen amma makaranta dai ku idan aka ba uwayen yara su zo ku bai wuce bi ko uku yanzu sannan sauran ba su kawo dalilin da yasa ba su zo ba kaga shi ke nuna cewa su yaran sun sani an kira ka ikwal kana zuwa amma an kira ka makaranta ba ka zuwa ba sai ka hito ka ce musu ikwal ta yi muhimmanci da makaranta ba da kansu su ma yaran suna mi suna ganewa ya ku yan uwa musulmi matsala ta uku wadda daga ɓangaren uwaye take wadda take ba yara damar su so ekwal sama da makaranta shine nuna fifiko akan kashe ma ekwal kuɗi sama da makaranta sannan wannan magana ce wadda dukanmu ba wanda zai cewa ba haka nan bane in dai ka sa ɗanka ekwal kuma ka sa shi makaranta ba za ka taɓa cewa maganar da za a gaya maka ba daidai ba ne ko kuma maganar da za a gaya maka ƙarya ce abu na farko mun sani cewa ɗawainiyar ikwal ta hita makaranta ta hita nauyi ta hita sa mutum sai ya ci bashi ta hita sa mutum sai ya sai da wani abin shi domin ya biya maɗan shi ikwal amma ɗawainiyar makaranta ba ta da wannan nauyin za a iya sai da hili da a biya ma yaro ikwal ya yi birebe ya samu amma ba za ka taɓa jin an sai da hili ba da a biya ma yaro makaranta saboda duk tsadan makarantar da za a yi shekara sha biyu jika goma sha biyu ne a nan maraɗi amma ko ikwal ko ta gwamnati ta ce daga farkon tarar da za a sa shi radda zai fara shiga aji za a ci wannan jika sha biyu sauran watannin mi za a ci ba a sani ba Allahu alam sannan bayan haka nan uwaye suna cika duk wani alkawali wanda equal ta bukata su cika amma ba su cika duk alkawali wanda makaranta ta bukata su cika sannan su yaran suna kallo da idansu idan ekwal ta kama za ka sai mai kayan karatu ba za ka yarda ba a ce ka sai mai kayi takwas ka so mai hudu sannan idan ekwal ta kama za ka yi mai sabon kaya saboda ba za ka so ya tere tsohin kaya ba a rena shi amma za ka ga wasu kaya da wasu 'ya'yanmu suke zuwa makaranta da su kayan nan ba su kalluwa. akwai wanda sai ya yi shekara biyu da kaya guda da su yake taya makaranta amma equal an ga damar duk wata uku sai an sake mai kaya za ka ji yaro yana cewa teni ta biyu teni ta uku in wani ma teni guda gari ya ganewa ake ana gora mashi ana cewa tenin shi mi tenin shi guda su yaran nan suna kallo da irinsu in aka zo makaranta za su iya shekara uku da teni guda sannan aka zo equal za su iya shekara da teni uku to wannan abin shi ke sami su ɗiyan nasu a zukatansa sai su ji cewa to an hihita ikwal sama da makaranta kuma haka nan ne to shi yasa sai su damu da ikwalin sai su ki damuwa da sai su ki damuwa da makaranta sannan kuma sai su gane cewa ikwal ɗin nan ta yi mahimmanci da ita wannan makaranta wadda suke kaga wane ne ya jawo matsalai kai uba kai ne ka jawo wannan matsalai yanzu lokacin da za a fara karatun equal hatta mai shago ya san cewa za a fara karatun equal amma idan za a fara na makaranta ba mai gane cewa za a fara ba don komi ba sai don mi sai da hidimar da ake yi ma equal ba a ma makaranta wannan hidimar sannan kuma inda abin mamakin yake ɗayan nan dai namu wanda ke zuwa equal su ne ya kamata su tai makaranta ba wai idan aka tashi yin ikwal ba ƙara yawan ɗiyan ake a'a su dai ne ɗiyan wanda ke taya ikwal kuma su ne ya kamata a ce an gansa ina an gansa sun cika wannan makarantar amma yanzu makarantu ɗaiɗai ne kake ganin sun cika cewa da ɗalibai wanda za su zuwa su koyi karatun alkur'ani karatunsu na lahira karatun da zai cetonsu ya cece ka sannan kuma ya ceci wanda ya koya masu karatu ya koyan kuwa musulmi za mu ganin cewa babban bambanci wanda ake nuna wajen kashe ma ikwar kuɗi sama da makaranta za mu ganin cewa idan lokacin ya yi kowa yana iya ƙoƙarin shi ya gani kamun lokacin duk wani abin da ya kamata ya cika ya cika shi kama daga kuɗin rikirasan ne kama daga kuɗin kari ne kama daga kuɗin kaya ne amma galibin ɗayanmu da suke zuwa makaranta ba a ba su kuɗin kari ba a ba su kuɗin rikirasa haka nan suke taya makaranta cikin wanda ake ba ne idan ana baya 20 in zai taya equal in zai taya makaranta a baya kadugu amma idan zai taya equal daga 40 ne abin da ya sama ko da ɗan primer ne in ya je da sahi ya ci abinci aka yi to rikirasa ya ci abinci saboda me yasa saboda ya ji ƙarhin yin karatun saboda ba a yin karatu da yunwa amma yaro da dama za su iya taya makaranta ni ba su yi kari ba ko kuma kunu ne suka sha ba a ba su abin da za su zuwa da shi ba makaranta akwai wani bawan Allah da yake son ɗayan shi su hisa makaranta da ikwal idan sun tashi tahiya ikwal kudin da yake ba su rabin kudin da yake ba su ne in za su taya makaranta idan za su taya ikwal yana ɗaukar dala 20 ya ba su amma in ranar da ake makaranta ne yana ɗaukar 40 sai ya ba su sai ya zamanto dirar da ake makaranta yaran da kansu suke zowa su iske shi su amsa wannan kudin su taya makaranta amma ana ikwal kudin suna amsar su ne ko ta hanyar magajin su ko kuma ta hanyar mammansu sai ya zamanto cewa ɗayan yanzu in dai ana makaranta kore tarba su wajen ta haya makaranta me ya kawo haka nan kamar ya bambanta ne kamar yana sai nuna masu cewa shi wannan makaranta ya hisan su yi sama da wannan ikwalin wadda ba wai bai san su yi ba ita ma yana kula da ita kenan duk wanda yake son mi ɗiyan shi su samu karatun alkur'ani mai girma kuma yake son ɗiyan shi su samu tsira ranar lahira to dole idan bai yi fifita makaranta sama da ikwal ba to su zo daidai wa daida in ka kula da wannan iyakar hinka ka kula da wannan iyakar hinka amma idan ba haka ba to mu sani cewa babu wata tsira da ɗiyanmu da mu da za mu samu ba ce sai da alkur'ani mai girma ba sannan kuma mu sani cewa yana da kyawu a cikin gidanka ka samu alkur'ani lokaci in kai ba ka biyawa idan suna zuwa makaranta ka sa lokacin da ku da minti goma ne kullum ake karanta alkur'ani mai girma a gidanka saboda tsaye ake yi a ce yara sai sun yi leson akwai wanda zamana yake da bulala yara sai sun yi leson amma ba ka taba ganin uban da ya zamana ba zamane da kujera sai ɗanya ya harrace aya goma ta alkur'ani ya karanta mishi kenan don haka mu sani cewa wannan matsalar gare mu take uwaye mu ne muka nuna ma ɗiyanmu ekwal muka damu da ita ta duniya su yi ba wai makaranta ba muka damu su yi da ita ba abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuttuɗa harshe wanda muka yi Allah ya yi Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata